بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu yau yini na biyar kuma shine ragin kwanaki daga cikin kwanakin da aka ware domin gabatar da wannan daura الدورة التعليمية في متون إسلامية وعربية ودى تكي زوى منا أتقشن مركز الوعي الإسلامي كما تكي بدانا أولا مسلاتي نامو مسجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دكي نلا يزنفراء تشم وقت نجيكم أخما غرين زاريا منا فاتن الله سبحانه وتعالى يتمكيهم yau muna sha shida ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 23 ga watan daya miladiya 2019 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka sani an kasa kowane yini ya zama yana da bangarora guda biyu da ake karanta littafai guda biyu kowane bangare to a wannan bangaren na yau za mu fara da qasidatu unwanin hikam ta al-imam abu fatih busti rahmatullahi alaihi da izinin Allah kuma za mu tashi baiti na 28 bismillah ikra yarda husayn na'am gawar بسم الله نعم آه انت دي اكل جيبه اني شبه احسن
إذا كان الإنسان فمغفرة فليت وعن الإحسان إنسان والروح يبتغي بالأنوار فاغبة والنور بالعدل والإحسان يزدان والنور والهدى لا تحسد بها لبن فكل حر وإخوان والذين عفوا وفرحوا أبدا والمشر والمشرق وقالوا لئن شفعت لكم الخيرات تبلغها فليس يسعد من الخيرات أسلام تغفر والرياح والنقى والنهى وإن أضلت وإن أضلت هو رب وأسلام sake ɗauka salazilla
والناس أعوان من والد دولة وانتم عليه إذا عادت أعوان سحبان من غيمان بادل حصير وآكل بنار ما لأحلام لا تودع الشر والشر يقول لي وما وعى ظلم في الدو حام ya isa yakfi yakfi na'am kafa ai
أحسن إلى كائن كانوا مغفرة أحسن إلى كائن كانوا مغفرة فإن على الإنسان إمكان أحسن إلى كائن كانوا مغفرة فإن يكون على الإنسان إمكان
إذا كان إمكانه ومقدرة
والإحسان يسام فالروض يزداد بالأنوار فاطمة والحر بالعدل والإحسان يزداد سنور وليك لا تهتك خلالته سنور وجهك لا تهتك خجالته فكل حر ولسوان وكل حر لحر ولي سوان سنعور وليك لا تحكم خلالته فكل حر حر ولسوان صلح وجهك لا تهتك خلالته وكل حر لحر وجه سوان فإن لقيت عدوا فالفضل أبدا وإن لقيت عدوا فالفضل أبدا
والوجه بالبشر والإشراف أطفال
والإشراك والوجه بالبشر والإشراق والظان والوجه بالبشر والإشراف أطفال والإشراك والوجه بالبشر والوجه بالبشر والإشراق والظان والوجه بالبشر والإشراف والطعن والوجه بالبشر والإشراق والظان فإن لقيت عدوا فالقوم أبدا والوجه بالبشر والإشراف والطعن فإن لقيت عدوا فالقوم أبدا والوجه بالبشر والإشراك بطال دع التكاسل في الخيرات تبلغها دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يفعل بالخيرات كسلان فليس يفعل بالخيرات كسلان دع التكاسل في الخيرات تبلغها فليس يفعل بالخيرات كسلان
دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يفعل بالخيرات كسلان تعطيل للمرء أعراض التقى والمنى فمثل للمرء أعظم تقاومها
وإن ضلة أوراق وأبنان وإن أضلته أوراق وأفنان تعطيل للمرء أعراض التقى والمنى وإن ضلة أوراق وأبنان لا ظل للمرء أعظم تقاومها وإن أضلته أوراق وأفنان والناس أعول من والته دولة والناس أعوان من ظالته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان وهم عليه إذا عادته أعوان والناس أعول من والته دولة وهم عليه إذا عادته أعوان والناس أعوان من وعدته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان والمال باطل حصن سحبان من غير مال باطل حصر وباطل لسراء المال سحب وباطل لسراء المال سحبان وباطل في ثراء المال سحبان سحبان من غير مال باطل حصن وباطل لسراء المال سحبان سحبان من غير مال باطل حصر وباطل في ثراء المال سحبان جميل جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم قال العلام أبو الفتح البستي رحمة الله عليه أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان في أحسن ya sake da mana ne da maganar islamin mai kyautatawa hakim ilan nasi tasta'bid qulubahum fa tala masta'wada al-ihsan islami ko to sai sake dawowa da shi ce ahsin idan kana imkanun wa maqdiratu ka kyautata matukar akwai iko da samun dama al imkan wal maqdira bi ma'na wahid qadira aw qadura qadura aw qadira aw qadara ay istata'a kenan wa amkana lahu fi'lu shay'in المقدرة هنا والإمكان بمعنى الاستطاعة يزوم تنينا دقيقو وإن كان دقيقو إنساني كي كتوتة الإحسان مستحب والعدل واجب العدل واجب والإحسان مستحب ما ما مثال الإحسان فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون سيسكي شوالي الإنظار عدل وعدل واجب أما والعفو إحسان مستحب إن متين هنا أبون ونباشي ويمسى إنظار يباشي داما سي ونلوقتي يبيع to wajibi ne shi yasa an ka dauki mutum kana bin shi bashi ka kai shi kotu alƙali ba zai daure shi ba a ka'ida alƙali ba zai alƙali ba zai daure shi ba saboda in ya daure shi wa zai biya saboda ka za a bashi lokaci ne a ce masa yaushe zai yake ganin zai biya shikenan kaga yanzu ba shi to yi masa wannan a shari'a musulunci wajibi ne adalci amma wal afwu anhu aw as-sadaqatu lahu mustahabbu ka yafe masa shi ke shine qur'ani yace ai fa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisara hada wajibu amma ne wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun hada mustahab shi yasa sai aka ce ne khayrun lakum can aka ce la in kana du usratin sai aka kawo fa'ul aqiba sai aka ce fanaziratun ila maisara shi yasa wannan zudin ba kana din ba a babinta bace kana ce tamma ba kana nakisa bace fa in kana kana filun madin tammun zu fa'ilun mafu'un wa alamatu raf'ihi alwawu li annahu min al-asma'i al-khamsati wa huwa mudaf usratin mudaf ilayhi والجملة شرطية فإن كان إن وذاك شيء كان لن فيل ماض لن اسم با ذو اسم كان مفعول لا فاعل مفعول كان تعمى ذاك شيء فناظرة إلى ميسرة ذاك العدل واجب والإحسان مستحب to shine a wannan mahallin cikin abubuwa hudu da malaman fiqh suke cewa wajibi mustahabbin yafi wajibi to wannan ɗaya daga ciki eh an tunzira al-mu'sira ad-da'ina wa al-madiyun wajib wa an ta'fu anhu mustahabbun wal mustahab huna aula min al-wajib an fi san isani anan isani yafi wajibi isani yafi adalci mun gane mustahabbin yafi wajibi ya ya yafi wajibi to shi ne in kana da iko kai sai ya faɗi wata magana mai ban tsoro sai ce falan ya duma ala al-ihsan imkan imkan la yadumu ala al-ihsan لأن الإمكان حال ودوام الحال من المحال samun dama yanayi ne da kaji bature ya ce no condition is permanent sai kun huwa tafsirul li'a li dawamul hal min al muhal kace ga wani hali ya dawama an tsaya cak yadda yake kullum a al hal yazul to kun gani so da ka samun damar kyautatawa ba ta dawama samun damar kyautatawa bai dawama in kana tsammanin Allah ya baka wani abu to yi amfani da wannan dama wata wani ba za ka iya yi ba shine falan yadu ma'ana al-ihsan imkanu ba zai iya yiwa baya yiwa sai ce farraudu yazdadu bil anwari faghimatan farraudu kaga dausai arraud arraud wajen da ya kasance akwai shuke-shuke fulawoyi masu kaloli suna ake cewa raudun ko a ce raudatu wa tujma'u riyadun arraudu aw arraudatu jam'uha yakunu eh riyad shi yasa ta ce rawdatun min riyadil janna rawdatun mufradun riyad jam' mun gane farraudu kaga dausai yazdadu bil anwari faghimatan yana ƙara kyau da ƙyalli idan ya kasance akwai furanni waɗanda suka bubbuɗe faghima ai mutafattiha idan ya kasance dausayi filawoyi sun buɗe musamman da safe filawoyi sun bubbuɗe ga wani ruwa nan irin abin nan raba raba ta shiga jikinsu haka shi kan shi ruwan yana ba da wani irin yanayi sannan su kansu fulawoyin ko kuma farannin suka kasance kaloli to sai ka ga dausayin ya ƙara kyau ya ƙara haske ya ƙara ƙyalli ya ƙara ban sha'awa wal hurru shi ko da wanda ya kasance karimi mutum mai daraja yazdadu yana ƙaruwa ne bil azmi wal ihsan idan ya zama yana da waɗannan sufofin guda biyu huwa adilun huwa muhsin inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ash-shaykh sa'di rahmatullahi alayhi yace wannan ayar ta tattabo dukkan maqasid shari'a duk wata manufa ta shari'a musulunci to akwai ta a cikin wannan ayar inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wani abu da kake nema na manufar shari'ar musulunci yadda za a rayu a duniya a ji daɗi a tsira a tafi lahira a tsira to wannan aya ta kunshi min ajma'il ayatil qur'aniyyati ma'nan wa hukman al-'azl wajib wal ihsan mustahab والإحسان أولى من الواجب ولا سيما في إيه؟ في إنظار المعسر والعفو عنه عشان وجه سن حر وجهك لا تحتك دلالته وكل هر لحر الوجه صوال سن حر وجهك قد أعرف كتك وجهتك من أنش الحر الوجه الحر هو الوجه الذي لا يرضى لا يرضى أن يهتك الوجه الحر هو الذي لا يرضى أن يهتك فسكا إن تشي فسكا يتشي بتيجا متنشن تبا وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لحمدان ظالم متى تحمل القلب الذكي وصارما وعنفا حميا تجتنبك المغاضب العنف الحمي شيني هنشن ده بيدعت عقليش ما هذا شي بلا ربي karshen abin da zaka mishi shine na walakanci ka takalan mishi hanci shi yasa zaka ji karshe sai ka ji an ce mai rahma an fika eh wato an fi karfin ka kenan daga cikin manomin rahma an fika ko kuma rahma an fika Allah ya saka walakanta shi ya sa manzon sallama da mala'ika jibril ya zo wajensa manzon sama zai hawo minbari sai aka ji ya ce amin matakalar farko ya sake hawa matakala ta biyu aka ce amin ya hawo matakala ta uku ya ce amin annabi su mai je ya zauna a minbari sai sabai suka ce mun ji ka ka ce amin so uku sai mutum ya ce yanzu nan mala'ika jibril ya zo ya ce mu ya kayi wasu addu'o'i guda uku ne na ce amin رغم أنت من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين رغم عنك kaga Allah ya murza hancin shi a wutake رغم عنك من عاش له أبوال فلم يدخل من أجلهما الجنة آمين رغم عنك من حضره رمضان ولم يغفر له آمين kaga رغم عنك sannan balarabe yake cewa yana cewa argama Allahu anfak to kaga me fuska a babin kyau me ke ba fuska kyau hanci yasa an hancin mutum ya zama na kano akwai hancin kano ko to shi ne wallawa to fuska ga baki ɗaya fuskar da ba ta yi azubin mata da mutunci ba akwai wani labari kwanaki na fassara shi na sa shi a whatsapp wani malami mai hikima yana zaune na karantar da almajiransa sai wani mutum ya shigo da ya shigo shikenan sai ya sai ya zo da wata kwalba sai ya mika masa sai ya ce masa alaga ba malam nawa zaka sai kwalban nan nawa zaka sai wannan abin da ke cikin wannan kwalbar da kwalba shikenan malamin ne buɗa kwalba ya ga ruwa ne ruwa dai da ka sani ruwan famfo aka zuba ko ruwan rijiya ko ruwan bohol shi aka zuba a cikin wannan kwalba sai ce nawa zaka siya ya ce zan siye ta dinari ɗari ya ce alaga mutumalan ta wuce dinari ɗari ta wuce dinari ɗari saboda ya kamata ka san abin da za ka siya ka siye ta da hamsin dinari ɗari da hamsin sai ya ce a abin da zan iya siya kenan dinari ɗari shi kenan sai sai ya ce mai ɗan shi yana zaune cikin majalisin sai ce je ka ce ma mamanka ta baka dinari ɗari ya shiga gida ya karɓo dinari ɗari ya kawo aka ba mutum mutum ya ce to mu kwana lafiya na gode Allah saka da alkhairi ya tafi bayan sun shiga gida dare yayi sai yaron nan ya ta kwakule kwakule har ya ga inda baban shi ya aje wannan kwalbar ruwa sai ya ɗauko shi ya ga meye a ciki a ce wai wannan ya kwalba ce za a siye ta naira kai za a siye ta dinare ɗaiɗai haɗari sai kawai ya buɗe sai ya kawai ruwa ne a ciki sai ya zo sai ya ce ma baban shi ya ce baba ana ce maka alimul hukama wa hakimul ulama hakimul ulama amma ga ka zo an cuce ka baba ai wani a cikin kwalban nan sai baban ya dariya ya ce kai ne kai ne baka gane abin da ya faru ba ya ce ai mutumin nan abin da ya zo ya siyar min da ruwan fuskar sai baka ji ya ce ka san abin da zaka siya ba daga ganinsa yana shigowa na fahimci cewa tsohon mai dukiya ne Allah madaukakin ya jarabe shi dukiyar ta kare ai wannan abu da kaga ya zo yayi bara ya zo yayi ce bara ce ba wai ruwan ya zo ya saida ba ruwan fuska shi ya saida sai ya sa ruwa a cikin kwalba a matsayin cewa ruwan fuska shi ne ya ɗiba gashi ya saida so daga in ka je kai bara ka zubar da ruwan fuskar ka sai ya ce masa dama tuntun ana cewa ka karanta halin mutum kafin ka karanta maganarsa in ka karanta halin mutum to duk maganar da zai zaka fahimci yace yana shigowa na karanci halinsa to kaga shine sun hurra wajhika la tahtik ghilalatahu la tahtik ghilalatahu kada ka tozarta hasken fuskar ka zilala shine al-ishraq wan nur haske shine zilala kakka zubar da mutuncin fuskarka ka je kana yin abin da ba shi kenan ba fa kullu hurrin dukkan mutumin da ya zama ɗa ne shi ƴantacce sawwanun yana zama mai tsarewa li hurril wajhi ga diyantaka fuskarsa ba zai yadda fuskarsa fuskarsa ta zama walakantacciya ba fuskarsa ta zama baiwa ka je da to shi yasa wancan ya lissafa wasu abubuwa ya ce mata tahmilu alqalba adh-dhakiyya wa saliman wa anfan hamiyan tajtanibka al-maghazim yace abubuwa guda uku idan ka mallake su to azzalimai da masu magabta za su kiyaye ka mata tahmilu alqalba adh-dhakiyya ka zama kana da zuciya mai kaifin kwakwalwa ka zama kana da ilimi ke wa saliman sannan ka zama kana da takobi ai an takuna shuja'an ka zama zalimi sannan me wa an fanhaniyan sannan kuma ka zama kana da hancin da bai da alakace shi ba baka yadda ka zubar da mutuncin ka ba to in kai haka tajtanib kal maragib saboda ka fuska duk abin da mutum zai yi a ce masa Allah wadare to zubar da mutuncin fuskar sa ne tafiyar da ruwan fuskar sa shi yasa ake ce ma fuska al-muhayya al-muhayya al-muhayya ma'anoni guda biyu ko uku imma an an, an yarji al-lafzu al-muhayya ila ila al-ma'i ay al-haya al-haya al-maqsura bila hamzin وإما أن يعود إلى الحياة وإما أن يعود إلى الحياء المحيا المحيا المحيا قد فسك عن كرة المحيا تنقوم زواجا الحياء هو سنة ولا حياة بلا حياء ولا حياة بلا حياء ko kuma ya kasance almuhayya ya koma zuwa ga me zuwa ga alhaya kunya a ina ina kunya take fuska wa kana idza kariha shay'an sallallahu alaihi wasallama urifa dhalika fi wajhihi in annabi yake abu to a fuskar sa ake gane ko kuma ya koma zuwa ga alhayatu rayuwa in ka zubar da mutuncin fuskar ka to ka zubar da rayuwar ka gaba ki daya mun gane asunu irda wajhiya an unatin لقاء الموت عنده مو حبيب قال عقيس عصون إرض وجهي عن أناس لقاء الموت عنده مو حبيب تو سوم توا سكي سن سادو da ita fa in laqita wasiya ta gaba ko hikima ta gaba fa kil fa in laqita aduwan falqahu abadan والوجه بالبشر والإشراق غضان فإن لقيت عدوا إن كرت أبو كنغا بنكا ادفع بالتي هي أحسن كينا فلقه أبدا توقف كنشيشي كون يوشي والوجه على حالي فسك قبل بشر تنا مغمشي والإشراق سنن تنا حسك كاوا غضان تنا كلي إيه. in ka game da abokin gabanka idan kana so ka ka takin zuciyarsa da ka haɗu da shi kawai sai ka fa kama mishi murmushi shi ke ba yadda ya iya da kai abokin gaba ka ba in ka game da shi kawai ka fara masa murmushi shi ke ka gama da shi فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنه ولي حميم سيدي إذا sai dai idan yana gaba da kai ne saboda hasada kullul adawatu qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi wanda yake gaba da kai saboda hasada to shikenan wannan shi ba abin da zaka iya mishi تعد تكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان تعد تكاسلا kabar lalaci a rayuwa fil khairati a wajen aikata alkhairi tatlubuha da kake neman su falaysa yas'adu kaslamun bil khairat babu wani malalaci da yake rabauta bil khairati da alkhairi ana son ka zama alil himma idan akwai ulul himma to ba za a samu alkasali ba إذا غامرت في شرف مهول فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء عنا العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم قال هكا مثل البيت شيء وايي يتي إذا غامرت في شرف مرون إذا كيبو غيا دوس مزاجي في شرف مرون أوجل نيمان درجة وش أكي غاتا أكنت أكي بورن سامنتا فلا تقنع بما دون النجوم kai burin kai kasance shine kakka tsaya da abin da bai kai taurari ba kai tsaye ka ce kai taurari ike so ka kai a daraja i ka baka tsara wa ta'amul mawt fi amrin hatiri kaga dandanan mutuwa a cikin abin da ya kasance dandanon wanda ya kasance al'amari ne wanda ya kasance na walakanci ka ta'amul mawt fi amrin azim ba su da bambanci يموت الكسول يموت الكسول كما يموت الجاهد da mai kokari da kasalin laifin za su mutu wal mautu wahidun walakin na asbabahu muta'addida eh ta'addadat al asbab wal mautu wahidun kaga mutuwa ɗaya ce amma sababban suna da yawa to shine sai ce yaral jubana'u anna al-ajiz aqlu yace raggage suna tsammanin wai su gaza wai wayau ne kwakwalwa ce yace fa tilka khabi'atu tab'i alladhi yace bai san ba san wannan cewa yaudara ba ce ta ɗabi'a wacce take a bar sau da kasala ba ta da amfani shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu ya faɗa maka cewa a hadisi muttafaqun alaihi kuma asbah ashabu sunna sun fito cewa idza ya'ti ash-shaytan ahadakum فيقعد على رقبته إذا نام فإذا قام وذكر الله انحلت عقدته وإذا توضأ انحلت عقدته وإذا قام وصلى إن أح إن أق إن إن حلت الأقد كل إن أق إن إن حلت الأقد كلها كما سمعت فيصبح نشيطا shedan na zuwa sai ya kwanta akan akan tsayar mutum shi ke na sai danne shi ne bacci idan Allah yake mutum mutum ne zikiri الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حزوا كرشي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغالطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون sun shafi biyu ba wasu ayoyi ya karance su shi kenan in hallat uku da su sai kawai wannan kullin da shi ɗan ya masa guda uku dama zai masa kulli uku to kulli na ɗaya ya kwanci idan ya tashi yi alwala to ya kwance kulle na biyu idan Allah ya taimake shi ya tashi yake ya mullaye shi kenan ya kwance duka kullu in ya tashi da safa kawai sai ji shi yana jin wani karfi da karkashi ya tashi manzon Allah sai ya ce tayyiban nafs ka tashi da safa ka ji wani farin ciki kawai wannan kullul alamin aqaribi kawai sai ka ji yan duniya ma yan uwanka ne ba wanda kake gaba da shi amma idan ya ƙi bai yi wannan ba manzarsa ne ya ce asbaha kaslana khabithan nafs idan bai yi waɗannan ba to mutum kila sai takwas ya tashi daga bacci ko bakwai da rabi kaga ba magana kiyamul layli ake ba ba magana sallah asuba ake ba so da da ya tashi sai ya tashi kaslana ya tashi a matsayin malalaci yaji baya son iya komai da allura wannan ya karama irin wannan inci biyu din to ba zai iya daga ta ba sannan khabisan nafs irin shine sai mutum ya tashi ko ya je yana ta jin haushin mutane sai musu ina kwana ya tafi ban gan shi ba kai ku ta jama mutane da gaishe gaishe da ka gama mutane suna gaishe gaishe kawai ba su da kuɗi ne shi ne bai da shi to kaga shine wannan khabisan da suke so daga kaslan kasala bala'i duk sharrin duniyar nan kasalanci ke kawo ta kam min haya'in wa min ajazin wa min jammin tawallada lil insani min kasal iyyaka an kasal fil bahth an shubhi فما علمت وما قد شذ عنك سيف قام من حياء ومن عجز ومن غضب جن تولد للإنسان من كسل كسالة دؤوس an ce wai kasala na kasala da da ubanta sannan ajazu da uban shi ajazu namiji ne kasala kuma mace ce shikenan sai aka ce to a hada ta aure a hada su aure duk suka hada su aure suna hada suna hada su aure shikenan fa tawallada min humal hawa dan su shine hawan wala kanki in mutun ya samu kasar ya samu ajal to shikenan sai su haifar da hawan Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazai wa a'udhu bika min al-ajz wal kasai ko ba haka bane manzon sa mai fadi a'udhu bika min al-ajz wal kasai kaga miji da mata ne halala da halalar sahuru da sahura ma shi ne mana sahuru da sahura ma so da ka da'i takasul fi khairati tatlubuha fa laysa yas'adu bil khairati taslanu la zilla lil mar'i ya'ra bil tuqan wa nuhal la zilla babu wata inuwa da mutum zai samu lil mar'i mutum zai saba ya'ra bil tuqan wa nuhal amma wannan inuwar ta kubuta ba a cikin ta babu babu takawa sannan babu hankali ba inuwa duk mutumin da kaga ya samu wani ci nan nan zillu din yana nufin ɗaukaka azzillu inwa yana nufin ɗaukaka duk ɗaukakar da mutum ya samu abin da yake cewa ke duk ɗaukakar da mutum ya samu da darajar da zai samu amma a cikin ɗaukakan nan da darajar nan babu takawa babu biyayya ga Allah wa nuhan sannan babu kaifin hankali nuha inna fi zalika la ayatin li uli annuha hankali kaifin hankali shi ne ake ce masa annuha menene yake cewa nahaka nuhaka an nahaka nuhaka an lamrin ri'in kaga nahaka nuhaka an launin ri'in nuha cin ya samu ɗaukaka amma ba ta kawa sannan ba kaifin hankali ai ba zai wa in azallatu awraqun wa afnan ko da ka ga wasu ganyayyaki da wasu rassa na wata bishiya sun masa inuwa to wannan za su bushe nan da ya ce awraqu afnan kinaya ce na an-ni'am war rafahiya ni'ima da jin daɗi in ka ga mutum a cikin inuwa in ka ga mutum a cikin ni'imoni da jin daɗi amma a cikin jin daɗin nan ya zama babu takawa a ciki sannan babu hankali a ciki ƙarshe ne zai faru lalacewa zai menene ƙarshen Michael Jackson kowa ya sani yayi ko Michael Jackson ko ko ba shi bane Michael wacce ɗaukaka ce ta duniya ta banza Michael bai samu ba amma ma ni hayatu hayati ma aqibatu amri wadakanci wadakanci da ƙasƙanci da lalacewa kaga ita ce ka'ida saboda haka dukkan wata ɗaukaka da mutum zai samu to sharaɗin tabbatar wannan ɗaukakar attuqa wa wannuha attuqa wannuha ya zama akwai takawa addini kenan wannuha sannan ya zama mai kaifin hankali mai kaifin tunani yana tasfitawa والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان والناس كاجا متاني أعوان من والته دولته ذاك جنس كل سنة تغدى متن من والته دولته وان جوين دنيا يزو وجنسا دولة من جوين دنيا ميداي وتلك الأيام نداولها نداولها بين الناس كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم za ka ga mutane suna tare da mutum mai dukiya na taɓa jin wani yana ba da labari ya ce wani ya taɓa yin sakataren gwamnatin ta tarayya a ƙasar ya ce lokacin da yake sakataren gwamnatin tarayya in sallah ta zo sai a kawo mishi tirela ɗaya ta raguna kyauta kawo sai ai daga wane ana nan zuwa da an zo sai ga tirela shinkafa nan daga wane shi ba aka ba shi aka ba shi kuma su zai raba ana lalanin sai a ce ai ga ga mota nan an ciko ta da shaddoji shaddojin an yi musu aska aska an yi musu dinki manya manyan malin malin irin ta tarakai yasa ta ce ranar da ya sauka daga sakataren gwamnatin tarayya ba kowa a gidan shi buhu ɗaya wani bai kawo shi buhun shinkafa ƙwara ɗaya ba a kawo shi wani ne sun je wajen shi ke ba su labari shi kuma zai ke ba da labari buhu ɗaya na shinkafa ba a kawo shi ba wannan su awanu man walatu daulatu za ka ga mutane kullum suna tare da mutumin da ke in yana inda shi ake yi a cika gidan shi ran kai dade shi ke ran kai dade ya kalli kwalta sai ya ce kai wannan kwalta ta yi fari da yawa ya ce ran kai dade wallahi wallahi ai ai ai farin da yadda ka san auduga ran kai dade azo wani sarki yana zaune sai ya ce a kawo mishi tuffa a kawo mishi yaro sai ba fadan sai yake ce masa sai ce ai kuwa kai daɗe fa dama na taɓa karantawa lokacin ina wasu karance karance an ce yaro yana maganin cututtuka dubu ɗaya shi ke na sai ni ko a duniyar nan ko ba abin da na tsana kamar yaro sarkin nan da na sai ce wallah kuma dama an ce yana haifar da cututtuka sun kai dubu ɗaya والناس أعوان من, من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوانه sannan za ka ga mutane sun koma suna yaƙar wannan mutumin idan adatu a awani idan mataimaka na duniya sun yi gaba da shi wato abubuwan da yake samu na duniya suka zama ba su to yanzu kuma sai ya dawo ya zama abokin gabas shi kenan haka ake yi kaga abin take gusi kamar wannan zamanin nan ne sai ya buga ma misali sai ya ce sahbanu min ghairi mali batilun hasir sahban a wajen mutane sahban shine afsahun nas suna buga misali sai su ce fulanun afsahu min suhbani sahban mutum ne a duniya sun ce yana cin mutane masu fasahar duniya har ma sukan ce huwa afsahun nas sahaba mun gane yana cin kabilar banu wa'i to sai su sai ya ce sahabanu min ghairi mali sahabanu a wajen su in ba kudi baqilun hasiru to daidai yake da baqil shi kuma baqil wani wawan mutum ne duk duniya ba wanda ya kai shi rashin iya magana baqil ba iya magana sunan sa baki shi kuma da kabilar banu iyali yake kabilar su ɗaya kuma da usu bin sa'ida ta iyali shi kuma aqrabul arab kaji wani ikon Allah wadannan shakhsiyat ne sadiqa da gaske akwai su ba ustura bane da an yi su shi baki shi wannan baki din saboda iyu nasa rashin iya magana wata rana ya zo ya je siyo barewa ya siyo ta dinari ashirin sai aka gamu da shi ya kote shigo cikin gari sai aka ce a batil anna laka hadha az-zab hadhihi az-zabya sai ce wallahi ishtaraitu sai da kai na ka samu wannan barewa sai ce ai siyowa ne sai aka ce bi kamishtarita wai ba zai iya bada amsa ya ce ya siyo ta bi 20 dinaran ba kawai sai ya saki wannan barewa sai ya haka kawai sai ta gudu shi ne ba shi in kuna karanta littafin makar maganganu na larabci kamar misali abinda al'amsal na na almaidani ko kuma jamharatu jamharatu al'amsal na ta'alabi duk za ka ga ya kawo sun kawo sun kawo magana su to a wajen su sahabaru min ghairi mali in ba yi da kuɗi ba yi da dukiya ba to matsayin ku shine ba su hasirun wanda aka katange bakin shi ba zai iya magana ba kage duk fasahar sahaba tunda bai da zuciya to yau ya zama wa ya zama bakil wa bakilun fi sara'il ma ni sahbanu shi kuma bakil inda kudi to shine sahabanu haka duniyar mutane take a cikin mawakan wannan zamanin wani mawaki ba misri Mustafa Hana a wata lamiyar haka yake cewa qad am'ana an-nas fi mukhada'ati an-nafs wa dhallu basairan wa usula al-adib ad-da'if malan wa jahan laysa illa mutarfiran mahbula والأتل القوي مالا وجاها هو عندهم أهدى هدى وأقوى مكيلا قد أنعم أمعن الناس في مخادعة النفس مثلا سن كي سن قري وزن يودر الكي وظلوا بصائر موقولة كما سن أتع أو أقل وس كما سن أتع هنيوين دي كما دعان كل نفس سيتشاء العجيب الضعيف جاها ومالا idan ga wani masanin adabi amma mai rauni ne shi a wajen dukiya da daraja to laysa illa musarfiran mahbuda a wajen da kai su hutun banza yake mahaukaci ne shi amma ne wal'utullul qawiyyu amma ne girman kai wanda yake da ƙarfi amanan wajahan ga dukiya ga daraja a wajen mutane to huwa ahad huwa indahum ahada hudan wa wa aqwa mukila a wajen su yafi shari'a shine kowa shari'a shine shek shine wannan Allah shi kyauta wannan maganganu ne masu kyau ya kawo su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sallam na'am
الزوج يزدان ها؟
يزدان يل
يزدان
يزداد يزداد
أو شيء يزدان الروض يزدان بالأنوار فاطمة ويزدان o yazdanu ba yazdanu ba ko haka ne jali yazdanu shine tazayyan yana adantuwa adan shi yana karuwa wajen jan ne muka kuskure ko jazakallahu khairan yazdanu ba yazdanu ba banki na 28 da tara farrauhu yazdanu yazdanu ba yazdanu ba bil anwar fatimatan wal hurr bil adl wal ihsan yazdanu adantuwa جميل يزداد أن يتسجل ويتحسن صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين